تعظيم العلم مالا الشيخ العصيمي حفظه الله yake cewa al-ma'aqid thalith tushe na uku jam'u himmatin nafsi alayhi tattara wato himmar rai akan ilimi jam'u himmatin nafsi alayhi shine al-ma'aqid thalith tattara himmar rai akan ilimi kai wakfa ne wato ya zamanto a rayuwarka babbar bukatarka mafi kololuwar himmarka shine ka ga ka samu ilimi an dunkula bayanin ku baka da wani abu da ya fiye maka ilimi ai akwai abubuwan da kake nema da yawa ko wanda dan adam yake so kana son kuɗi ko kana son mace ka yi aure kana son kaza kana son kaza duka wa'annan soyayya su ta biyo bayan ilimi ilimi duk wanda ba zai shirya da kai akan ilimi ba kai kuma zaka iya batawa da shi to ka tattara himmarka wato akwai wani malamu malam harun shi Allah ya kara mai lafiya yake cewa da za mu so ilimi yanda muke son kuɗi da mun huta da mun zama manyan malamai dakka yanda kake sa kaga ta kan kuɗi uwa da uba mutum zai iya samun matsala da su a yanzu a halin da muke ciki kaga dai da an ce uwa da uba a duniyance an kai wa ladaina an kai bango akwai wanda zai samu matsala da baban shi su kuɗi su shiga tsakani shi da dan uwan shi kuɗi shi da matar shi kuɗi nawa ne saki matar shi tana lalibe mai aljihu in ya fidda kaya tana lalibe mai aljihu ya ce ba zai iya zama da barauniya ba da kora ta gidansu an sha in haka da mutum zai ma wasa da kayan sana'a ka ko da asuwakin dala 20 ne sai ka ga kana ta da jijiyar wuya amma ilimi ya yi wa tangaririya da kai ya hana ka zuwa makaranta ko a jikinka a yi bakonka ne ka yi bako da ka bara ka zo makaranta ba amma an kai bako za ka ce mai tomi fa lokacin bai ɗaya yi kan je in buɗe shago a to haka taho mu taho makaranta tare ba zai to kwanta bari in dawo yanzu shikenan duk wanda zai san ka ya san ka a haka shikenan ka huta himmarka duka ka tattara ta ka maida ta zuwa ga ilimi don wallahi wallahi wallahi ba za ka ce ka samu ilimi ba kuma ka dinga nuna mai wayo da dubara wai da dubara da wayo za ka ɗan caccaki ilimin a'a yaudarar kanka za ka a gaban ilimi nuna za ka yi kai dolo ne nema kake a gaban ilimi nuna za ka yi baka san ciwon kanka ba kawai so kake gabaki ɗaya rayuwarka ta zama ilimi sannan sai ka zama mai ilimi malam ya ce fa inna sha'athan nafsi idza jumi'a ala al-ilmi ta'ama wajtama domin sha'athan nafs bangarorin bukatu na rai ɓangarorin buƙatu na rai gaba ɗaya idan aka tattara shi akan ilimi ilta'ama sai wato ainihin zuciya sai ta dunkule washtama'a sai ta haɗu wa idza shughila bihi wa bi ghairihi idan aka shagaltar da zuciyar nan aka shagaltar da ran nan da ilimi kuma da wani shi yana karatu kuma yana taɓa alli taɓa danko taɓa alli taɓa danko yau ya zo makaranta gobe kasuwanci ya fusge shi ya kai shi wani guri yau ya zo makaranta gobe ziyara jibi ya tafi gurin kaza da sunan sada zumunci da sauransu muna yaudarar kanmu ba mutane in ka biyo su ya mai da kai dan oda an gayyace ka daurin aure yau gobe an gayyace ka suna jibi an ka je dubiya kaza kaza to ka tabbata rayuwarka mana ka tsara mana karatu ba zai hana ka ai karatun na da lokaci ko ko lokacin karatu kai ka samu lokacin ziyara ka samu lokacin kasuwanci ka samu lokacin duka ba a hana ka ba amma da zaman to duka wa'incan sun fiye maka ilimi kuma kana so ka zama malami tamannaita an tumsi faqihan munazira bi ghairi ana'in sifal jununu fununu kana so ka waye gari ka zama hamshakin malami ana tambaye ka kana ba da amsa masha Allah masha amma baka so ka sha wahala a yanzu sai ce to hauka kala kala ce ai hada hadihi fa hada fannu min aljunun yani an gane ko wa idha shughila bihi wa bighayrihi izdada tafarruqan wa shatata idan aka shagaltar da zuciya da ilimi da wani abu to zai ƙara rarrabuwa ne ya daddare in ya kasance wato ainihin an shagaltar da zuciyar da wasu abubuwa shi yasa shi karatu galibi yana da lokaci akwai shekarun da in kana cikin su shekarun ka yi karatu ne bai kamata ba ka shagaltar da kanka da komi sai karatu idan yaro ya kai wani munzili suna cewa tun daga shekara biyar har shekara 25 wannan sinnul hifz ne sinnul hifz duk abin da aka koya ma yaro zai haddace shi a lokacin amma daga an shallake 25 din nan an tafi 30 30 da kaza idan ma mutum yana da foundation na ilimi din to ya shiga sinnul fahmi a lokacin fahimtar shi za ta fi yawa amma kuma zai zama mai yawan mantuwa don yanzu misali dukkanmu nan gurin abin da ya faru da kai lokacin kana ɗan shekara goma shekara bakwai takwas har yanzu kana iya tuna shi yawanci ko amma yanzu daga fitowarka daga gida ko daga makaranta zuwa masallacin nan an yi wani abin wallahi ka manta shi kuma in ba su abu har abada ba za ka tuna da shi sau da galibi na muna cikin sunnul fahimin sunnul fahim to wa in kana ba a ci ba mu ce fa an makara ba a yanzu tunda alhamdulillah dama can ana kan karatun ne inda yanzu misali duk yanzu ka fito daga ƙauye ka ce karatu za ka fara lalle ba za a ce ba za ka samu ilimi ba amma za ka sha wahala kuma ka wahalar da mutane don han malamin wallahi ka sa shi a uku ya shiga uku sai dai kuma idan an samu himma aliya akan samu wanda za ka ji an ce ma bai fara karatu ba sai da ya shekara arba'in ga yahya nahawi da ake buga misali da shi da nahau sai da ya shekara arba'in bai san kana da akhawatu ba ko kana da akhawatu ha bai sani ba yara ya kwaso zai kai su makaranta tukin kwale-kwale yake yaje suna ta munazara ta ilimi abin ya burge shi bayan ya kai su ya dawo gabar ruwa yake ta tunanin to ni yanzu ya za a yi a wannan shekarun nawa din na tsufa ya za a yi in yi karatu a haka da Allah ya tashi nuna mishi aya sai ya ga tururuwa ta ga ƙwallon dabino ƙashin dabino tana so sai ta ɗauke shi in ta haka sai ta faɗi ta yunkura ta faɗi a haka a haka faɗuwan nan da take shi ɗan dabinon yana matsawa tana jefa shi yana jefa ta ta kai shi bakin ramunta ya ce ƙwaro kenan ya ga abin da zai amfani shi ya jura wahala a kan shi ina gani sai da jirgin ruwa ya shiga makaranta amma ba mu ce kai ka sai da moto da kaza kaza ba ko su wancan lokacin akwai wani tallafi na musamman da ake ma ɗalibai ka san komi yana tafa da zamani ayuwa Allah ya taimaka to idan aka gauraya shi da wani abun izdada tafarrukan wa shatata amma ba mu ce karka je ka nemi kuɗi ba kamar yadda muke faɗa karka je kai kaso a'a muna wani yanayi wanda akwai abin da daruratan sai ka neme shi yanzu galibin mu iyayenmu ya kamata a ce mu muke taimaka musu ma ba muna jiran sai mana wani abu ba yanzu littafin ma da zaka siya ai sai da kuɗi wa inna ma tujma'u al-himmatu 'ala al-matlubi bi tafakkuri thalathati umurin to mu rike wa inna kadai ana tattara himma ne akan wani abu da ake nema ta hanyar kulawa da wasu abubuwa guda uku in ka kula da wa'annan abubuwan guda uku akan wani abu da kake nema to za ka samu wannan abu awwaliha na farkon ukun nan alhirsu ala ma yanfa'u kwaɗayi akan abin da zai amfane ka abin nan ka san zai amfane ka an gane ko karatun nan da kake yi ka sani cewa sarai zai amfane ka dukiya nan da kake nema ka sani za ta amfane ka karatun bokon nan da kake ka sani zai amfani ka misali to famata wuffiqa al'abdu ila ma yanfa'uhu harisa aw harasa alayhi duk sanda aka datar da bawa zuwa ga abin da zai amfane shi to zai dinga kwadayi akan shi daga harasa alaihi wannan khabar ne amma da ma'anar umarni wana in dai ka san wannan abun zai amfane ka Allah ya sa maka san shi a cikin zuciyarka to ka dage ka yi kwaɗayi a kan neman wannan abu abu na farko kenan alhirsu mun rike wannan ko? ba dai kana son karatu to ka zama mai kwaɗayin karatu ba sai an ta bayani filla-filla ba amma aka ce kana kwaɗayin kaza kullum dinga yin misali da kuɗi da abinci kuɗi da ko misali aka zo bugawa da kuɗi da abinci da wuri ake ganewa so da tsananin mutuwar mu a kansu mun mutu gaba ɗaya akan abinci akan kuɗi thaniha al-istighatha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala gurin samar da ilimin gurin samar da wannan matsalub din naka umuman an gane ko duk abin da kake so idan kana so ka zama kana wani abin ka same shi to ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala gurin samun shi dan dubara ka ba za ta fushe ka ba shi yasa annabi yake addu'a na cewa rabbi la ta kilni ila nafsi tarafata ayn Allah karka banna da dubara ta daidai da kyaftawa ido shi yasa ma'anar la haula wala quwwata illa billahi kenan nabi yace kanzun ce min kunuzi aljanna babu wani karfi babu wata dubara banda wani katabus ko wani tataburza akan samuwar komai sai da taimakon Allah neman taimakon Allah mai iya magana yace idza lam yakun aunun min Allah lil fata فأول ما يجني عليه اجتهاده إذا لم يكن عون من الله للفتى idan ya kasance wato bawa ba shi da taimakon Allah a tare da shi idza lam yakun lil fata aunun min Allah in ya zan bawa ba shi da taimakon Allah a tare da shi fa awwalu ma yujni alaihi ijtihaduhu to farkon abin da zai fara ji mushi ciwo to shine ijtihadin shi duk abin da ya gano shirme zai gano duk abin da ya binciko banna zai binciko aljinaya shine ciwo ko cikin littattafan fiqh za ga ana bude kitabul jinayati wannan ya fasa ma wannan kai wannan ya karya wannan ya za a yi kisasi ko diya ko kaza to fa awwalu ma yujni alaihi farkon abin da zai fara jikkata shi farkon abin da zai fara bashi matsala a rayuwa ijtihadu ijtihadin da zai tunda ba taimakon Allah a ciki to da ka a komi naka ka dinga neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala thalithiha abu na uku adamul ajazi an bulughil bughyati an minhu adamul ajaz an bulughil bughya minhu kar mutum ya zama mai kasawa da sarewa da yankewa daga kaiwa zuwa ga abin da yake da bukata na wannan matsalub din kana so ka iya littafi kaza kana so ka iya fanni kaza kana so ka kware a matsala kaza to kada wahalar matsalar ta sa ka daina ka yanke ka daina binciken ka daina karatu kar ka zama mai ajis ka zama mai uluwul himma ko da abu yana da girma ka mai da shi ba shi da girma a idanka sai ga ka taka ka je ka cimma wannan abu ويكبر في عين الصغير صغارها ويصغر في عين الكبير العظائم kankanin abu sai ga yayi girma a idan karamin mutum ma'ana mai karamar himma amma tafka tafkan abubuwa sai ga sun koma ba komi ba a idan mai himma sai ga kawai insha Allah yanzu na haddace Qur'ani kawai insha Allah na haddace Bukhari da Muslim insha Allah na gama amma da neman taimakon Allah da dagewa kuma amma kai bukari wannan katon littafin ya za in haddace shi ba za ka taba haddace shi a shi'uru bil ajaz aw bin naqs da ka ji cewa ba za ka iya wato zai yi wuya ka iya amma komi baka ga sayyiduna Uthman ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wata garka ya sa abu musa ne nake tsammanin ya mai gari al-ash'ari sai duk wanda ya zo ya ce ina so in huta ya tsaya a bakin kofi sannan abubakarin ya zo ya je ya nemi izini annabi ya ce ya shiga umar ya zo ya ce ya shiga duka yana cewa kai musu albushiri da aljanna da sai na uthman ya zo sai ce rasulullah ga uthman a kofa annabi ya ce idan lahu wa bashirhu bil janna ala balwa tusibu kamar izini ya shigo kamar albushiri da cewa zai samu aljanna amma akwai wani bala'i da tashin hankali da zai same shi sai ya yi haƙuri tukunna za ka zo aka ce annabi ya ce ka shigo ya ce ma albushiri cewa kai dan aljanna ne a bisa wani tashin hankali da zai same ka sai da wasu masa ya ce allahul musta'an allahul musta'an ya ce kai inna lillahi na shiga uku masifa kuma kuma da ya shiga annabi na zaune sai na abubakarin ya zo ya zauna a daman shi sai na umar ya zauna a hagun shi dama a gabar rijiya ne yanzu wannan gabar ta cika sai na usman sai ya dawo wannan gabar shi ma ya kalan zaman da suka yi aka shiga fira bai tambaye shi ya rasulullahi na ji ka ce zan shiga uku me ce ce matsalar in shirya a kawai allahul musta'an man ya tawakkala ala allah fa huwa hasib alaysa allah bikafin abada bala an gane ko karka zama mai ajaz sai ce wa karjumi'at hadhihi al-umuru ath-thalathatu fi al-hadith alladhi rawahu muslim ibn al-hajjaj wa'innan abubuwan guda uku an tattara su a hadisin da al-imamu muslim ibn al-hajjaj ya fitar da shi kala yace haddathana abu bakr ibn abi shaybata wa ibn numayr wannan shi ake kira makrun makrun ko daga malami biyu ya jiyo abakar bin abi shayba mai musannaf kenan akwai dan uwan shi Uthman ibn abi shayba shi yana da musnad ne sai ibn numair abdullah ibn numair qala suka ce haddathana abdullah ibn idrisa عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك الحرص كو ka yi kwaɗayi kan abin da zai amfane ka wasta'in billah al-isti'anatu billah ka ji tazo ka nemi taimakon Allah akan abin wala ta'jiz karka kasa karka sare karka kosa karka yanke karka yi kasala a cikin neman abin da zai amfane ka ka nemi ilimi malam murjanjan ka sa kwaɗayi a ciki kuma ka nemi taimakon Allah karka ɗauka yawan karatunka yawan zuwanka makaranta yawan haddaka shi zai sa ka zama malami a sai da neman taimakon Allah akwai wanda tun kan a haife ka yake karatu kuma ka zo ka yi karatun ka koyar da shi wallahi to da ka sai Allah ya ga dama masha Allahu kana wa malam yasha lam yakun ma shi'ta kana wa illam asha wa ma shi'tu illam tasha lam yakun Allah ya samu dace wala ce faman arada jam'a himmatihi alal ilmi duk wanda yake so ya tattara himmar shi akan neman ilimi falyush'il fi nafsihi shu'latal hirsi alaihi to ya kunna haske na ainihin wato kwadayin neman ilimi a cikin a cikin ranshi an ce shu'la shine kamar bakin wuta kamar wuta an san kendir an kunna kendir to dan wannan abin da ke haskawa shine shu'la to kunna wutar hasken kwaɗayin neman ilimi a cikin zuciyar shi li'annahu yanfa'u domin ilimin nan abu shakka zai amfane shi abinda ka san zai amfane ka ko sai ka ainihin sanya kwaɗayi mai zurfi a kan shi na'am fi duniya wal akhirah innama huwa thamaratun min thamaratil ilmi duk wani alkhairi da ka sani na duniya ne ko na lahira to samara ne daga cikin samarat na ilimi riba ne daga cikin albarkacin ilimi duk wanda ka gan shi akan wani mataki na ƙololuwa sai da ya yi karatu kafin ya kai wannan mataki ko noma ya samu amfani mai yawa ya koyi yadda ake shukan yadda ake noma yadda ake kaza ilimi ne duk wanda ka gan shi likullin ila sha'ul ula harakatu lakin azizun fil rijali thabatu shi don da ka gan shi a wani mataki na ƙololuwa yana fancamawa to ya yi gwagwarmaya sai dai fa abu ne mai wahala ga mazaje su tabbata su kafe akan neman wannan abu to da ka duk abin da ka gani na alkhairin duniya da na lahira albarkacin ilimi ne karuna ma da aka ce mushi karkai alfahari mana sai ce inna ma utitu ala ilmin indi ilimina ne kwarewa ta ce ta sa na samu kuɗin to shi matsalar yayi alfahari eh yana da ilimin kuma Allah ya taimake shi ya bashi duk da an yi fassarori kan ala ilmin indi wato ainihin amma wasu da malamai da dama suna ganin cewa ilimin da yake da shi na wata basira ko wata kimiyya da ya baza ya yi amfani da ita gurin samun abin duniya sai kuma ya dawo yana alfahari ya'ani da duk wani abu da ka gani na alkhairi to ilimi yake haifar da shi jahilci ba haifar da komai sai sharri sai ya ce wal yasta'in billahi alai wala ya'jiz dalibin ilimi ya nemi taimakon Allah akan neman ilimin nan kar ya gaza an shay'in min daga wani abu na ilimi an shay'in minhu yana ku ya'ani kowane fanni da kasan zai taimake ka akan ilimin addini ya zama kana da hannu a cikin shi ko da a ce bai za a kabata da karfi a wani bangaren amma ya zama to ko ina ka dan jajjefa to gogagga dan jawo abin da kake iya jawo ba kirga ce kai lugha kawai kirga ce a ilimin shari'a kawai kirga ce a kaza kawai a kowanne ka rarraba amma dai ga wanda ya fi muhimmanci ilimin gyara addinin ka ko duk lugar da za ka yi ka koye ta don ka fahimci shari'arka kara wuce wannan an gane ka koyi duk wani abu da za ka ala ne kayan aiki ne abin da za ka yi aikin da shi shine shari'a don ka fahimci ƙur'ani da sunna ne ake son ka koyi wa'annan abubuwa da ka falsafa ba ta da amfani a addini ba wata falsafa da za ka sa ka fahimci addini sai dai ta raba ka da ƙur'ani ta raba ka da sunna daga falsafa da mantiki su ba su da alaka da shari'a kamar yanda shekul islam ibn taimiyya da ibn qayyim suka ambata an gane ku amma nahau ne sarf ne balaga ne adab ne za ka iya koyon su don ka fahimci addini amma kar ka bari su ja ka ƙarshe ka dawo kuma su ne a ham ɗinka kuma ba za a tambaye ka su a kabari ba haka ne ku to saboda haka mutum sai ya dage kar ya gaza fa'innahu hina idin yudriku bughyatahu domin a wannan lokacin ne zai riski abin da yake nema wa ya fuzu bima ammalahu kuma zai dace da abin da yake buri qalal junaydu rahimahullah junayd yana cikin zuhad waɗanda suka gabata wadansu suna ganin ma yana cikin mutasawwifa sai dai sufancin shi ba kalan wanda ba a ruwaito a cikin abin da na sani abin da yake na ilhadi ba a cikin sufancin nashi ba ko wata zandaka ban san da wannan ba amma dai babu shakka wasu na jingina shi zuwa ga sufai ya ce ma talaba ahadun shay'an bi jiddin wa sidqin illa nala babu wanda zai nemi wani abu da ƙoƙari da gaske face sai ya samu wannan abu babu wani mutum ɗaya da zai nemi wani abu bi jiddin da ƙoƙari wasu dikin da gaske mana da kyakkyawan niyya illa na lahu face sai ya samu wannan abu fa'illam ya nalhu kulla idan bai same shi dukkan shi ba na laba'adahu zai samu wani ɓangare na shi walazi na jahadu fina da na hadiyar na husubula aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasali fansabtu sib'an qaribin ghayat al amali aljaddu wadata ba kaka ba aljaddu filjiddi wadata tana cikin ƙoƙari an gane ku wala yanfa'u zaljaddi min kaljaddu yani mawadaci wadatan mai wadata ba ta amfani a gare ka ya Allah to shine aljaddu filjiddi wadata wadata ta ilimi wadata ta kaza wadata ta kaza filjiddi biljiddi ko da ƙoƙari ne ake samun shi yani biljiddi yujadul jadd da ƙoƙari ake samun wadata wal hirmanu fil kasali shi ko rashi yana cikin kasala da lalaci da mutuwar zuciya fansab ka sha wahala tusib an qaribin ghayatal amali nan kusa zaka samu kololuwar abin da kake buri fansab ka sha wahala ka jure ma duk wata gwagwarmaya da kalubalen rayuwa tusib an qaribin ghayatal amali nan kusa zaka samu kololuwar abin da kake buri shi kuma shafi cewa fan safa inna ladhidhal aishi fi nasab ce ka wahaltu domin dadin rayuwa yana cikin wahala gwara ka sha wahala da farko sai ka ji dadi daga karshe fanhab bi himmatika wastayqiz min al-ghafla ka yunkura da himmanka ka farka daga gafalar da kake ciki fa'in al'abda idha ruziƙa himmatan aliya domin bawa idan aka azurta shi da maɗaukakiyar himma futi lahu abuwabul khairati to za a buɗe mushi ƙofofin alkhairai wata sabakat ilaihil musirratu kuma abubuwan da ke faranta rai za su dinga gasa zuwa gare shi abubuwa masu faranta rai za su dinga rige-rigen su cin mushi yau farin ciki gobe farin ciki saboda da ya sha wuya ya yi haƙuri kuma قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد تافني هذا مهمنci sosai sai na tsakar dare ake karantar da mu shi الفوائد ne ibn القيم yace idza tala'a najmul himmati fi zilami laylil batalati wa radifahu qamarul gharima ah, qamarul azimati ashraqatil ardu bi nuri rabbiha idza tala'a najmul himma idan hasken himma ya bullo ya haska fi zilami laylil batala cikin duhun daren zaman banza albatala zaman kashe wando zaman dumama benci zaman rashin aikin yi shine albatala idza tala'a najmul himma yani nurul himma saboda ai najm yake gare shi haske ko to idan hasken himma ya bulla a cikin duhun daren batala zaman banza wa radifahu qamarul azima kuma hasken wata irin na azma da yi da gaske ya biyo bayan wannan himma domin himma yunkurin yin abin azama zartarwa to yunkuri na ainihin himma hasken shi sai ya haska wannan himma din da ke cikin da ta shiga cikin duhun batsala da baya komi yanzu ya samu himma kuma ya samu azuma a shirakatul ardu bi nuri rabbiha ba za ga ƙasa ta ɗauki haske da hasken ubangijinta za ta ɗau haske da hasken ubangijinta iktibasi ne da isti'ara eh ma'ana ba wannan zai zama mutumin kirki malami zai ba da sha'awa wanda da yana zaune ya damu kowa amma sai zama yanzu yana da himma yana da azuma sai ya tashi ya nemi karatu sai ya tashi ya nemi arziki sai ya tashi ya yi kaza to sai ga daga baya ya ba da natija mai kyau sai ce wa man ta'allaqat himmatuhu bi mat'amin aw malbasin aw ma'kalin aw mashrabin lam yashamma ra'ihatal ilmi wannan zamu bar shi sai zuwa sati mai zuwa sai mu ilhaqan shi da magana insha Allah subhanahu wa ta'ala